أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابي وتر رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دقري هدو لأربعين دبير ميلاديا النبي إيسى عليه السلام عشرين دبيو قوة أكو دبو بيو دا عشرين دبيو insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na 85 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah Ubangiji bayan ya faɗi sakamakon waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi har idansu yana zubar da hawaye sabila da imani suna cewa ya Allah mun yi imani ka rubuta mu cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi salihin suna ce ba abin da zai hana mu yi imani da Allah dole mu yi imani da Allah sabila da gaskiya ya zo mana kuma muna nema muna kwaɗayin Allah Ubangiji ya shigar da mu tare da mutane salihai wanda muka yi bayani mutane salihai su ne al'umman manzan Allah su ne wanda annabawa suke burin Allah Ubangiji ya riskar da su da asalihi to Allah sai ya ci gaba da faɗan wato sakamako na ɓarayin da ba su yi imani ba tunda waɗanda suka yi imani ga sakamakonsu Allah Ubangiji ya faɗa Allah Ubangiji zai shigar da su aljanna wanda korama take gudana a karkashin ta ko fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin Allah sai ya musu sakamako sabila da imanin da suka yi da kuma biyayyar da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya musu sakamako da aljannan da korama yake gudana karkashin ta wanda idaniya suna gudana cikin wannan aljanna kuma da su dawwama babu fita a cikin wannan aljanna wannan shine sakamakon almuhsinin masu kyautatawa Allah ya ce amma wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu ma'ana daga cikin yahudu da nasara da ma su kansu mushrikai din ulaika ashabul jahim waɗannan su ne wanda Allah Ubangiji ya tanada musu wuta aljahim wanda take ruruwa wanda take ciciya ma'anan aljahim shine wutan da kullum tana ruruwa tana dada ciciya ne ma'ana wutan ta baya yin sanyi kullum yana ciciya ne ma'ana Allah ya kawo dama mafi yawa a ɗabi'an alkur'ani idan Allah Ubangiji ya kawo sakamakon mutanen kirki sai Allah kuma ya kawo sakamakon kangararrun mutane da abin da Allah Ubangiji ya tanadar ma wanda suka kangare suka saba ma umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wanda suka kafirce daga cikin yahudu da nasara da mushrikai kuma suka karyata ayoyinmu da muka turo manzon Allah da shi ulaika ashabul jahim waɗannan su ne wato wanda Allah ya tanadar musu da wuta dama sun san manzon Allah mai gaskiya ne sun san manzon Allah baya ƙarya tun kafin a turo shi sunan manzon Allah a gurinsu as-sadiqul amin mai gaskiya amincacce amma bayan an turo manzon Allah sai ya zamanto gaskata manzon Allah rabo ne sai wanda Allah ya mishi rabo daga lokacin ne suka fara karyata manzon Allah kuma a ranar da manzon Allah ya fara kiran su zuwa ga su mushrikai zuwa ga su yi imani sai da manzon Allah ya ce shin za ku gaskata ni idan na ce muku ga runduna sun yi muku gangami za su yaƙe ku za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata kama jarrabna alaika min kazibin ba mu taɓa ganin ƙarya tattare da kai ba sai manzon Allah ya ce to ni manzo ne daga Allah domin na sha gaban ku gabanin azaba mai raɗaɗi ku kaɗaita Allah shi kaɗai shine abin bauta ku bar bautar lata da uzza da manata to nan ne sai suka karyata manzon Allah Allah yana ce innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimin bi ayati Allah yajhadun su ba kai suke karyatawa ba saboda sun san kai ba makaryaci bane su suna karyata ayoyin Allah ne sabila da kafin a turo maka ayoyin ai sun san kai ba mai karya bane sallallahu alaihi wasallam الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سوني وند الله يتانا درمس دوتا ميروني نعم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah ya ku sahabban manzon Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta ma kanku dadada na abinda Allah ubangiji ya halatta muku wala ta'tadu kar ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son wanda suke ketare iyaka dalilin saukan wannan aya wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah ya ce ya rasulullahi ni fa idan na ci nama sai ya sa jikina ina jin tsananin sha'awa da bukatan mata dan haka ni na haramta nama mu kai na kwata kwata ya rasulullah sabila da ina son ina ibada kar ya zamanto ina yawan shiga cikin hidiman sha'awar mata sai Allah ya saukar da wannan ayan ya ayyuhallazina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كوكما أولي رواية نا أبو إسحاق yake cewa ta sauka ne akan wasu jama'a daga sahabban manzon Allah a cikin su akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali akwai sayyidina Talha akwai sayyidina أبو ذر الجفاري أكوي سيدنا سلمان الفارسي سيدنا بلال بن رباح سكا يمتل سكا تشيمو لغا ينزو زامو بردك وني شن أبن دائنا دنيا زامو برنيما كومي الدنيا زامو ربو ما تمو معنا زامو كورة شو ما تايمو زامو كورة شو ما كاين زندادي كوي مو زامو كام إبادة لنا الله سبحانه وتعالى to manzo Allah sai ya ji labarin haka da manzon Allah ya ji labarin haka sai ya ce me ya samu waɗannan mutanen ne ba ku gani annabin ku Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina yin aure ba ni annabin ku Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina yin abin da Allah ya halatta min ba kuma ni ne atqakum wa akhshakum lillahi ni na fi ku tsoron Allah kuma ni na fi ku kiyaye dokokin Allah annabi ya ce to lallai aure sunna na ne wanda ya kyamaci aure bai tare da ni aka ce to sai Allah Ubangiji yake tsawatar ma waɗannan sahabbai da suke shirin su tuɓi gabarin matansu su tuɓi gabarin abubuwa na rayuwa wanda Allah ya saka su lawazimun aishi ne Allah sai yake ce to la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta ma kanku dada da na abin da Allah Ubangiji ya halatta muku wala ta'tadu kar ku ketare iyaka ku yi ifrati ku ketare iyaka wajen taqashu har ya kai ga kuna zaluntan kanku don wai kuna son ku bi Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu kar ku ketara iyaka a wani ruwayan kuma aka ce wasu jama'a ne daga sahabban manzon Allah suka zo gurin matan manzon Allah sai suka tambaye su suka ce muna so ku faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake yi da daddare na ibada da suka ji yadda annabi yake ibada suka ga yadda manzon Allah yake da alaƙarsa da Ubangiji to su ma sai suka ce mu dai kam to za mu kaurace wa matanmu za mu bar komai za mu koma bautan Allah ne kadai wannan ya ce ni zan bar neman komai na duniya wannan ya ce ni dan saki mata na wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza manzon Allah sai ji ta sai ce ma balu aqwamin kalu kaza wa kaza me ya samu mutane suke cewa kaza da kaza walakin ni usalli wa anam ni kuma da kuka ganni ina yin sallar dare kuma ina yin bacci wa asumu wa uftir wa asumu wa aftir ina yin azumi kuma ina shan ruwa wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata faman raghiba an sunnati falaysa minni wanda ya kyamaci sunna na ba yi tare da ni wato babu ni babu shi ma'ana suna kokarin su san irin ibadan da manzon Allah yake yi domin su ma su dage su yi kokari sai manzon Allah ya ce kai ku dakata wai shin ba ni ne gaba da ku bane to ni ma ina yin sallah kuma ina yin bacci shine wani hadisin Anas ibn Malik da yake cewa ma aratta an tara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'iman illa wajadtahu qa'iman وما أردت أن تراه نائما إلا رأيته نائما وما أردت أن تراه صائما إلا رأيته صائما وما أردت أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا بدأت سوك زمن زمن الله ينا صلى بس يكاجي كاسامنا تصلى wani lokaci kuma ya kwanta ya yi bacci wani lokaci ya yi ta azumin sa sai da Aisha takan ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasum hatta naqulu ka'annahu la yuftar yana yin azumi har sai mun ce kai kaman ba zai bar azumin nan ba kuma yana shan ruwa har sai mun ce kai kaman ma manzon Allah fa ina ganin ya bar yin azumin nafila ne yanzu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin sa ake ganin ta'assi na kwaikwayon halaye laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera to in zaka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya mafasil na rayuwanka tabaqat ɗinta duka zaka ba ma kowane bangare na sha gwargwadon yadda ba za ka yi tamadi kai ta'addi cikin saban Allah subhanahu wataala ba zaka ba ma jikinka haƙƙinsa saboda jikinka yana da haƙƙi a kanka zaka ba ma ruhaniyanka haƙƙinta tana da haƙƙi a kanta na ka wassala ta ka bata abincinta ma'ana menene abincin ruhaniya shine ibada da kusantan Allah da kaɗaita da sauransu za ka ba ma hankalinsa hankalinka haƙƙinsa menene haƙƙin hankali haƙƙi na hankali shine ka bashi ilimi duka waɗannan abubuwa duk wanda ka bari ya yi ikhtilali ga wani wato wanda ka bari ya danna wani to ka zalunci wannan ɓangare ɗin amma akwai wanda Allah Ubangiji ya zaɓe su suka ya zamanto su jin daɗinsu da unsinsu da nishaɗinsu duka yana cikin ibadan Allah ne ma'ana su su su tubu ga barin duniya gaba ɗaya su koma ga Allah shine jin daɗin su to amma akwai wanda kawai zai tsananta ma kansa ne don haka Allah ya hana ka tsananta ma kanka Allah ubangiji ya ce innama dinu yusrun manzo Allah ya ce innama dinu yusrun ko inna hadha din yusrun yassiru wala tu'assiru a wani ruwayan walan yashadda ad-din illa ahadun illa ghalabahu ba wanda zai tsananta a addini ya shige gona da iri sai ya zo daga baya ya gagara sai ya rinjaye shi saboda haka ana mutum ya ɗauki abin da zai iya ku zu min al'amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu in za ku bauta ma Allah ku ɗauki abin da za ku iya domin Allah baya ƙosawa sai idan ku ne kuka gaji shi Allah ubangiji baya gajiya na to Allah bai hana jin daɗi gwargwadon da abin da Allah ubangiji ya halatta maka ba a ƙarƙashin wannan ayan al-Imam al-Qurtubi mai al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ya yi dogon bayanai dangane da zargin waɗanda suke barin aikata abubuwa na halal mutum ya ƙi cin abinci mai kyau yana ganin gudun duniya ne ya ƙi amfani da sutura mai kyau yana ganin gudun duniya ne ya ƙi yin amfani da daman da Allah ya bashi al-imam al-qurtubi ya ce to ai in cin abinci da zaka yi zai raunata lafiyanka ne in ya raunata lafiyanka kuma zaka gagara samun nishaɗi wajen bautan Allah amma yin amfani da ni'iman da Allah Ubangiji ya baka ta hanya mafi kyau shine gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah yana son idan ya baka ni'ima to yana son ya ga gurbin wannan ni'iman a tattara da kai godiyan Allah akan ni'ima yana nufin Allah idan ya maka baiwa da wani abu to wannan abin ka amfana da wannan abin da kanka wajen biyayya ma Allah sannan ka amfanar da waninka da wannan abin misali idan Allah ya baka kuɗi ba wai Allah yana jiran ka ɗauki tarbi kai ta ce alhamdulillah alhamdulillah wannan ba shine godiyan ba godiyan shine ka bayar wa makusanta ka bayar wa mabukata ka taimaka ma wanda suke cikin damuwa wa yu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ka bayar saboda Allah ka ciyar saboda Allah na'am wannan shine ka gode ma Allah Allah kuma sai ya kara maka haka idan Allah ubangiji ya baka ilimi to ba wai ka zauna kai ta ce alhamdulillah alhamdulillah shine godiya ba a'a alhamdulillah wannan zikiri ne shi godiyan da ake nufi na la'in shakartum in ilimin ka yi amfani da shi wajen wato a ƙashin kanka ka yi amfani da abin da Allah ubangiji ya baka na ilimi na biyu ka ilmantar da mutane in ka tamtal uluma uljimta hatta la tara ghayra jahilin wa balidi in ka ɓoye ilimi to za a maka linzami man ka tama ilman aljamahu Allahu bilijamin min jahannam ko minan nar wanda ya koya ilimi Allah zai masa linzami da wannan ilimin a ja shi a kai shi da shi wutan jahannama to ma'ana idan Allah ya baka ilimi gode ma Allah akan wannan ilimi shine ka yi amfani da wannan ilimi gode ma Allah akan ilimi shine ka koya wa mutane wannan ilimi gode ma Allah akan ilimi shine ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani ga barin mummunan aiki ka zamo ambasadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzan Allah ya ce innamal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne sannan idan Allah ya baka karfi to ka taimaki mutane da wannan karfin ma'ana Allah ya baka wani sana'a misali kana sana'an walda ko kana sana'an kafinta ko kana sana'an sai Allah ya buɗa maka to abinda Allah yake jira ka gode masa akan wannan ni'iman shine ka ɗibo ‘ya'yan mutane ka koya musu, to lokacin da ƙarfinka ya ƙare sai Allah ya kawo, wato lokacin da ka yi rauni sai Allah Ubangiji ya kawo wanda za su taimake ka, lokacin da ka mutu ‘ya'yanka suna da rauni sai Allah ya kawo wanda za su ɗaukaka ‘ya'yan su ɗaga ‘ya'yan su taimaki ‘ya'yan. Sabanin yadda za ka ga mutanenmu suna ɗaukan kawai idan Allah ya baka wani dama to kawai ka tana dama ‘ya'yanka saboda nan gaba in ka mutu ba da a kula maka da zuri'anka ba wannan ba shi yake gina zuri'a ba abinda ka tana dama ƴaƴanka ba shi zai gina su ba abinda zai gina ƴaƴanka shine abinda ka shuka wallazina amanu wa tabi'u zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum idan ka zama salihi mutumin kirki Allah sai ya kula da zuri'anka kamar yadda Allah ya kula da zuri'an wannan wanda annabi Musa alaihi salam ya gina musu annabi Musa da Khidir alaihi salam suka gina musu فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا wanda mun yi bayani a kwanakin baya idan ka samu dama ka taimaka wa mutane to in ka taimaka wa mutane wallahi wallahi Allah ubangiji ba zai bar bayan ka ta gayyara ba sabila da idan ka dubi kanka da ga kai ma abin da Allah ya baka ba gada kai ba saboda mafi yawa arzikin da Allah yake dawwamar da ita to ba wai gadanta ake yi ba in ma ta ilimi in ma ta wilaya in ma ta kuɗi in ma ta mulki ba zallan gado ba ne don duk wanda ya ta kankance da ni ɗan wane ne malam malam wane to rabo babban rabo zai wuce shi malam wanan nan tashi yayi shi ma ya nema to wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma ku tashi ku yi aiki babana wane mai kuɗi ne to zaka mutu da talauci sabila da abin da ya tara nasa ne shi kuma kuɗi da kake ganin sa juyawa yake shi yasa aka kira shi mal sabila da li'annahu yamin yana karkata yana sassauya hanya yana sassauya logo logo an gane ko saboda haka kai iktisabin maharanka da gwargwadon abin da Allah Ubangiji ya lamunce maka kar ka dogara da wani wanenka babanka dan uwanka mai gidanka duk wanda ya dogara da waɗannan to gaskiya zai zo daga baya yayi dan dana sani to Allah Ubangiji ya ce kar ku haramta ma kanku da dan abin da Allah Ubangiji ya halatta muku to anan idan Allah Ubangiji ya maka buɗi Allah Ubangiji yana son ka yi amfani da buɗin da ya maka wajen ka ci mai kyau ka sha mai kyau ba gudun duniya ba ne ka je ka tare a guri guda ka ƙi neman kuɗi ce ai kai kana neman kana wurigi ne kana abin nan da sauransu akwai waɗanda suke zuwa su nemo kuɗi in sun nemo kuɗi in suka zo suka yi wani hidima ma addini kai da ka shekara goma kana wurigi a lokaci ɗaya sai su naɗa hanyar da ka bi gaba ɗaya su ƙure ka su shige ka tafiya da kai kare da ka zauna kana wurgi sun kuma sun je sun nemo kuɗi sun zo sun taimaki addinin Allah irin sayyiduna Usman da manzon Allah ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm daga yau duk abin da sayyiduna Usman ya ya sha babu wani abin da zai taba matsayinsa a gurin Allah sayyiduna Usman ibn Affan tun daga farkon dare har al-fijr ya keto manzon Allah yana addu'a wa sayyiduna Usman yana ce Allah ka gafarta mu Usman Allah ka saka wa Usman Allah ka gafarta wa Usman to yanzu ko shekara ɗari za ka yi ko shekaran duniya duka za ka yi ya kai annabi maka addu'a guda ɗaya? Bai kai annabi maka addu'a guda ɗaya ba. Me sayiduna Usman ya yi ba wuridi ya yi ba abin da ya yi shi ne kuɗi yake da shi ya sadaukar da su ma addinin Allah. Raƙuma dubu ya kawo ya kawo gudurin raƙuma ya ɗauki nauyin duk wanda zai hau kan raƙumin iyalansa da sauransu lokacin tabuka. manzan Allah ya ce to Usmanu daga yau duk abin da kai to babu wani magana ba wani ba wani abin da zai taba matsayin ka a gurin Allah ta'ala me ya bashi wannan abin da Allah ya bashi na halal inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna saboda haka ka tashi kai kokari ka nema manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari ku nemi abinda za ku rufa asirin kanku kuma idan kun mutu kun bar ‘ya'yanku su ɗan gaji wani abu don kar ku bar su ana wato su zamanto tsiraici a tsakanin mutane ana yawo da su ana neman fi sabilillahi ana neman taimako da sauransu to gudun duniya ba shi bane mutum ya ki cin halal manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace gudun duniya ba shi bane kin cin abin da Allah ya halatta maka gudun duniya ba shi bane barnan dukiyar da Allah ya baka kai ta banzatar da shi gudun duniya shine ka nisanci abin da Allah ubangiji ya haramta maka tun ya nisanci abin da Allah ubangiji ya haramta maka to amma shi imani tabaka tabaka ne matsayi matsayi ne akwai matsayin wanda imanin su ya kai sun sun wadata ga barin duk abin da ba Allah ba kuma ya kai ga sun samu maqam ba hal ba dan akwai abin da yakan zamo hal ka ji kawai ka tsari duniya na dan wani lokaci amma kuma gobe ka ji duniyan ta zo maka sabuwa kana son ta wurcarta wannan hal ne ya zo ya tafi amma akwai wanda makami ne naka a gurin Allah su gaba ɗaya sun wadatu gabarin komai na duniyan nan sun haƙura irin su Abu Zarri al-Ghifari radiyallahu anhu wanda manzon Allah yace kar ya kwana da ko nera ko fici ko dirham daya baya kwana da shi wanda manzon Allah yace zai tafi shi daya ya rayu shi daya ya mutu shi daya haka kuwa ya tafi shi dayansa ya tuku gabarin sahabbai ya ƙara ta rayuwarsa shi kaɗansa kuma ya mutu shi kaɗansa a jeji shi kaɗansa daga shi sai iyalin dab da lokacin da zai mutu aka ce shi da kansa yake bada labarin yadda mutuwarsa za ta kasance ce to ni dai akwai waɗanda za su zo matafiya su za su yi sallan tawana saboda haka idan an ga alamun su in an ga alamun wasu matafiya suna haurowa to a yi ƙoƙari a fuskantar da ni alƙibla a shi kenan dan anjima sai tambaya an ga alama sai aka a'a an ga alama shi da kansa ya tanadi wato abincin da za a dafa ma wanda za su sallaci gawansa shi da kansa ya tanada shi da kansa ya tanada ana ganin sun kullo ko sai ce to alhamdulillah lokaci yayi zamu hadu da manzon Allah da sahabbansa kenan sai fara shahada sai Allah ya dauki ranka sahabban da suka zo suka sallaci gawan suka tafi da shi suka je suka binne shi Abu Zar al-Ghifari wanda manzon Allah ce ya rayu shi ɗaya tafi shi ɗaya mutu shi ɗayan sa kaga ya kai irin wannan matsayin ko wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zabi taqashu me taqashu shine sun bar duniya gaba ɗaya lil fuqara alladhina umsiru fi sabilillahi لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا أهل الصفة wanda sun bar kasuwanci sun bar gida duk wani abu sun yanke sun zo masallacin manzon Allah sun zauna ba su da yalwan rayuwa ta yanda sukan ɗaura fata a jikinsu ma'ana sabida rashin abin da suke wato rashin abin duniya har sukan ɗaura fata ne a jikinsu idan mutum yana da ɗan dabino ne zai zo masallaci ya ajiye dabinon in suka zo sai su ɗauki dabinon su su ɗan cici su sha ruwa shikenan su koma masallaci su yi ta bautan Allah wanda manzon Allah yana yaban su kuma fadawan manzon Allah ne manzon Allah yakan ce a kira min yan uwana wanda a cikin su akwai sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda zaka ga sun sun zaɓi wannan rayuwar a masallaci ake rayuwa babu wani maganar neman komai da komai wannan wani matsayi ne da ya shige hali ya koma maqam to ana nuna maka kar ka matse kanka ka takura kanka ka takura kanka ka ce sai ka mayar da kanka kiddisi tamkar mala'ika a'a Allah yana son da yumbun da ya halicce ka da shi da waɗannan wato yanayin da kake da shi na ɗan adam ɗin Allah haka yake son ka taso ka jawo kanka har ka isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ran tana janka kana janta sha'awan yana janka kana jansa duniya tana janka kana janta har ka iso gurin Allah subhanahu wataala amma kar ka haramta ma kanka wani abu cikin abin da Allah ubangiji ya haramta maka domin za ka cutar da kanka ne idan an ce tayyibat to ana nufin duk wani abu mai kyau wanda yake birge rai riga mai kyau yana cikin tayyibat mata masu kyau suna cikin tayyibat kuɗaɗe suna cikin ɗayyibat su ne ma manya-manyan ɗayyibat dan a yanzu ma su idan babu su babu rayuwa ma gaba ɗaya eh menene imamu shafi yake ce ra'aytu nasa kad malu ila man indahu malu faman la indahu malu fa anhu nasu kad malu ra'aytu nasa kad zahabu ila man indahu zahabu faman la indahu zahabu fa anhu nasu kad zahabu ra'aytu nasa infaddu ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu infaddu naga mutane sun tafi gurin mai zinare wanda ba yadda zinare to mutane sun watsa sun bar shi a rana naga mutane sun tafi gurin mai azurfa mutane in suka ga baka da azurfa da su watsi su barka naga mutane sun karkata gurin mai kuɗi in mutane suka ga baka da kuɗi da su karkace su barka a yanzu dai kuɗi su ne menene mai makama yake ce laula su kala kultu jallat kudratuhu ba dan tsoron Allah ba sai na ce to kuɗi ma jalla matsayinsa ya kai a ce masa jalla kudratuhu sabila da komai sai da shi a wani hikima irin da masu wakoki amma dai ba ba hakika bace ta imani da musulunci suna cewa la yamshi al wa kullu shay'in didduhu wan nasu tabluqu dunahu tubliqu dunahu abwabaha وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى الأداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة هنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا آديا نبحت إليه وحشرت أنيابها ويتلك ينا تفيا كومي كيشي أنت سيكي كومي جن هوشين سيكي كومي هوشين سيكي mutane suna ganin da su ce rufe mun kofa rufe mun kofa da ga an tsare shi bai yi laifin komai wa mutane ba yana ganin kiyayya bai san dalili ba sai ce kai har kare idan ya ga mai kuɗi sai ya kada gindi yana wasa amma in ya ga talaka sai ya waje fika ya bi shi zai cije shi amma wannan kawai irin irin wakoki ne kawai irin na hikima ba wai wakoki bane irin na addini talauci ba abu ne mazmum ba ana neman tsari da talauci kan manzo Allah ba ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr amma kuma ba abu ne mazmum wanda a kansa za ka samu ta haksur kana ganin cewa ka gaza ka kasa ba wani lokacin mata kan zama ado sabila da Allah idan ya duba ya ga ita ta fi alkhairi a gare ka ita ta da ta fi tsayar da kai ga ibada sai ta zama maka ado na'am to Allah ya ce kar ku haramta ma kanku tayyibati ma ahallallahu lakum da dan abubuwan da Allah ya halasta muku wala ta'tadu kar ku ketare iyaka معناه الإفراط والتفريط الإفراط شيني كزكي cikin haramta ma kanka abin da Allah ya ya halatta maka tafrid kuma ka zaƙe wajen nema wato ka mayar da cewa wayanka da dabaranka shine zai sa ka tara don haka tunda an ce ka nema don haka kawai kai wurjan jandi yanda aka ganka kawai ina ka fito kuɗi ina za ka je kuɗi mun karanta a cikin ta'limul muta'allimi tariqut ta'lim ne ko tariqatut ta'lim ne ake cewa a cikin ta'limul muta'allim aka ce mutum yana fita da sassafe neman kuɗi ya riga kowa fita kuma kowa ya riga shi dawowa da daddare sai kowa ya dawo sai ya dawo talauci yake sakawa sammako da wuri-wuri ka tafi tun kafin zakara ya yi cara kuma sai kowa ya kwanta ka dawo gida to wannan talauci yake sakawa akwai abubuwa da yawa wanda aka faɗa aka ce ai yana saka talauci ko an ce ɗinke riga maka ɗinka riga rigan yana jikinka duka yana jawo talauci yin bacci bayan sallan asuba ko ailula baccin bayan sallan asuba yana jawo talauci amma wani idan ya zai ce ku kawo mun aya da hadisi to babu aya babu hadisi magabata ne suka faɗa kuma mun gaskata su su ma ɗin maganar su hujja ne kuma dalili to Allah ubangiji ya ce kar ku haramta ma kanku kar ku isra'i kar ku tafridi ku zake wajen neman duniya ko ku zake wajen nisantar duniya na'am mun sha yin bayani akan matakan zuhudu na masu bautan Allah masu bautan Allah tsakanin al'abidun da az-zahidun da kuma al'arifun ko ko al'abidun as-salikun al'arifun guda uku ne tabaqat na masu tafiya zuwa gurin Allah al'abidun masu bautan Allah menene zuhudin masu bautan Allah ire-irenmu abidai wanda Allah ubangiji yake ce ya ibadi wanda Allah ubangiji yake ce ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun me matsayin gudun duniyar mu gudun duniyar mu shine barin cin haramun in ba mu ci haramun ba mun guji duniya mu zahide ne in ba mu ci haram ba azhudu amma harrama Allah akwai kuma almuttaqun masu tsoron Allah wanda sun samu matsayi sun samu promotion daga matsayi na al'ibada sun kai matsayi na attaqwa suna suna shinshinan wilaya menene gudun duniyansu gudun duniyansu shine az-zuhdu amma fadala min al-halal abinda Allah ya halatta amma saboda gudan kawan duniya da ƙaryar duniya da rudunta sai a yi taka tsantsan a bar shi ba sai an dage akan abin da ya abin nan ba abu ne halal Allah ya halatta maka in ka ga dama ka gina gidan zinari in ka ga dama ka yi mene duk abin da ka so in halal ne Allah bai hana maka ba to amma saboda takatsanan ne ka ce kai wannan duniya ruɗi ne fa ruɗi ne fa wannan duniya wannan duniya ƙarya ne fa wannan duniya za ta kare fa a maimakon ka yi amfani da shi sai ka karkatar da akalanka zuwa ga mene zuwa ga amfanar da wasu wannan shine az-zuhud amma fadala anil halal sai kuma az-zuhud amma ishgalu anillah shine matsayin al-adikun wanda suka kai matsayin ma'arifa wanda suka kai matsayin al-ihsan duk abin da zai raba su da Allah to babu ruwan su da wannan abin sun kyale sun raba hanya ma'ana sun shagaltu da Allah gabarin wani Allah sun yi cewa da Allah gabarin wani Allah wala qad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abatu jismi man arada julusi kaman yanda al-adawiyya ta fadi fal jismu minni lil jalisi mu'anisi wa habibu qalbi fil fuadi anisi ana suna cewa da Allah sun bar wanda ba Allah ba na'am amma Allah ubangiji bai hana maka ka nemi abin da za ka taimaki rayuwarka ka taimaki wasu ka taimaki addininka ka tara ma ka zama mai kuɗi ma Allah bai hana ba amma kuma ka san cewa akwai hisabi akan duk abin da ka tara halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun wa mutashabihatu ha itabun wa balwa halal dinta hisabi in ka ci halal sai an tambaye ka summa la tusaluna yawma idin anin nani wa haramu ha iqabun haram dinta azaba eh wa mutashabihatuha itabu mutashabihinta ya zama abun mu'ataba sai an tuhume ka wa balwa zai zama maka ma musiba saboda haka mu sassauta mu kanmu akan duniya mu zauna qabadan mu zauna ummatan muqtasida mu zauna ummatan wasatan la ifraqa wa la tafriq kan mu yi kuka akan duniya muna jin asara da damuwa saboda kukanmu a kan duniya yana nuna ba mu san menene hakikanin duniya ba annabtu tabki ala duniya wa qad alimat inna sa'adata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha ayna al muluk allati kanat musaltanatun لقد سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها متنا دنيا سوني سكيين وانا explanation لما كان دنيا سيدنا علي بن أبي طالب في كفرين النفس ري تبكيتنا كنك على الدنيا أكن دنيا وقد علمت كما إذا تيكرم ذات سنشي وإن السعادة فيها rabo a duniya shine tarku ma fi haka bar abin da yake cikin duniya ka kyale duniya la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha mutum bayan ya mutu ba yi da wani gidan da zai zauna a ciki illa allati kana qabla al maut yabniha sai wanda ya gina ta kafin ya mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuha in ya gina ya tara alkhairi zai ji dadin wannan gidan fa in banaha bi sharrin khaba baniha in ya gina da sharri maginin wannan gidan ya taɗe yayi asara أين الملوك التي كانت مسلطنة ina sarakunan da suka buga mulki a duniya ina sarakuna masu ƙarfi irin su zainu bin ziyadin wanda menene yusuf yake faɗa mana wala ba ta da shamakil bihari shada'idan haythu li yaqta'aha matal mutamarridi hatta saqal girbanan garba muhannadin wa anafa fi arsatihim bin nuhadi to ina irin su waɗannan ƙarfafan ainal mulukul lati kanat musalsanatan hatta sakaha bi ka'sil mauti saqiha sai da mutuwa ta shayar da su daga sintalinta mai ɗacin nan na mutuwa amwaluna dukiyoyinmu لذوي الميراث نجمعها منا تاراواني ومغادا ودورنا جدا جم لخراب الدهر نبنيها منا جناواني مروشي والزام wanda suka rasu shekara ɗari biyu inda za a taso su ba za su gane garin nan ba ma za su ce an kawo su wani waje ne kuma nan da shekara ɗari biyu inda za a dawo da kai za ka ga duk abin da ka mallaka wani ne ya mallaka kira ma ba a familin kama yake ba gidanka kila an rushe shi wani ne a gidan ma yanzu misali wazajen kasuwar santaral din nan duk gidajen mutane ne fa duka an rushe an mai da su shaguna an sassayar na wasu ne kantun kwari na Kano gidaje ne na mutane duka ɗayan gurin ya zamanto shaguna to duniya tadul wa tadur wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas jujjuyawa take yi saboda haka mutum yayi kokari ya ya sassauta tunaninsa akan duniya ya sa ma zuciyarsa nutsuwa duk abin da zai samu zai samu kuma zai nada tabarmansa ya nada kolinsa yayi gaba zai bar ma wani ya zo ya zauna a wannan wajen saboda haka akan ta karka zake ka rabu da Allah ka rabu da mutanen kirki ka rabu da masu mutunci dan idan ka gane hakikanin duniya faɗa ma da wani akai ka ta da rigima ka ta da kayan baya in an maka abu kawai sai dai ka ce to ka bar ma Allah ko ka ce ka yabe amma kai fushi ka daga hankalinka bai kai ba babu abin da ya kai mutum ya daga hankalinsa akan duniya to Allah ya ce wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban wattaqullah na'am ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu kar ku ketara iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu ketara iyaka na wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban wattaqullaha alladhi antum
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا كشي مما رزقكم الله دقا أبين الله يا أذر تاكل الشي نن الله يتي وكلوا باوي أنا نفن سي إيا أبين شبا a'a an yi an gabatar da abinci sabila da abinci shine farkon abin da mutum yakan fara bukatuwa da shi sai mutum ya koshi yayi tunanin shan ruwa sai mutum ya ƙoshi ya yi tunanin gida sai mutum ya ƙoshi ya yi tunanin mata sai mutum ya ƙoshi ya yi tunanin tufafi to sai Allah ya fara gabatar da wato sai Allah ya khassasa al'aklu amma da Allah ya ce wa kulu ku yi amfani da duk abin da Allah ya azurta ku da shi halalan na halal tayyiban wanda yake mai daɗi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama ba wanda Allah ya hana masa ji daɗi in wannan dukiyar na halal inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ne tsarki ne Allah ne kyau ne Allah ne daɗi ne bai karɓan wani abu sai mai kyau mai daɗi wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina Allah ya umurci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi yace ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku da shi wannan hadisin Abu Hurairah ne wanda a ƙarshen manzon Allah yace sahabbai suka ce summa zakara rajula yutilu safara yutilu safara aka ambaci wani mutum yutilu safara yana tsawaita tafiya yaqulu yana ce ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah ma'ana kullum yana cikin magiya ma Allah yana addu'a asa akbara ya yi budu-budu alaman talauci alaman damuwa ƙura ya lullube shi ta kota ina in ka gan shi da ka gane yana cikin bukata kuma kullum ya ɗaga hannu yana ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah amma wa mat'amuhu haram abin da ke ci haramun wa malbasuhu haram tufafinsa haramun wa mashrabuhu haram shan ta haramun wa budiya bil haram yayi tattali da haram fa anna yustajabu lahu ya za a yi Allah ya amsa masa ma'ana cin haramun yana hana Allah ya ba zai amsa addu'anka ba yakan saka Allah ubangiji ya fita sha'aninka cin haramun yana gurɓata zuri'a babu abin da yake sa zuri'a ta zama mai kyau ka ga mutane gwanin sha'awa family kamar cin halal alaman an ciyar da su da halal ne duk kyan family inda ana ciyar da su da haramun karshe za ka ga ta gurɓata ta tozarta akwai wani sirri cikin iyayenmu magabata da suke yin noma rai da aka ga suna da damar da ba sai sun yi noman ba da su ci sabila da manya-manya da suka san su da abubuwa da suke samu amma sai suka fifita suna noma me yasa sabila da liya akulu mimma kasabat aydihim su ci daga abin da hannunsu ne ya noma saboda a wannan sun san cewa halal ne abin da suka yi abin da wani ya ɗauko ya kawo musu zai iya ɗauko haramun ya kawo musu su ci ko da a ce ba su suka nemo haramun ɗin ba kuma ba su san haramun ba ne amma ya zama shubuha wa mani taka shubuha ta faqad istabra adinihi wa irdihi kuma sayyidina abubakar ma an kawo masa wani abu ya ci sai daga baya ya fahimci wannan abun haramun ne yayi ta shan ruwa yana yunkurin yayi amai sahabbai suna ce ka sauƙaƙa ma kanka akan loma ɗaya wanda kai ma kanka baka sani ba wala tajidu waziratun wizra ukra yace wallahi law annaha la takuruju illa ma aruhi la akhrajtuha da wannan lomin ba za ta fita ba sai da raina zan kwakulo ta ta fita sai na fito da ita li anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan naji masoyi na manzon Allah yana cewa kullu lahmin nabata bil haram fannaru awla bihi kullu lahmin nabata bil haram fannaru awla bihi duk naman jikin mutum wanda ya tsoro ta haramu to wuta shi yafi cancanta ya kona wannan naman ma'ana duk abin da haramun ne ya gina to wuta ne zai kona wannan abu ai kaman yashi ne a tara eh ka masali safwan ka masali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fa tarakahu saddan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu to haka haramun yake zabya zuri'a gaba daya ya hana mata albarka kai kokari ka ci halal ka daure kai kokari ka ciyar da iyalanka da halal ka daure Allah ubangiji zai albarkaci iyalanka to Allah ubangiji yace kulu mimma razaqakum Allahu halalan ku ci daga halal tayyiban wanda yake cikin wato daddada wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah at-taqwa shine ittiqa'ul mahari kiyaye abinda Allah ya haramta ma'ana abinda na hana ku to Allah ku bari kar ku aikata ku taqullaha ku kiyaye dokokin Allah allazi antum bihi mu'minun wanda da wannan Allah kuka yi imani wannan imanin kun fifita shi akan zaɓinku kun fifita shi akan bukatanku kun fifita shi akan rayuwanku to ku ji tsoron wannan Allah to kun ga wannan yana cikin abubuwan da lallai mutum ya yi wa'azi kansa da shi ya ƙara wa'azi kansa da shi shi mai hankali shi ne wanda ya yi wa'azi kansa tun kafin a masa wa'azi ya yi hisabi kansa tun kafin a masa hisabi ya tattaro aibin kansa ya rubuta a cikin dayari ɗin shi yana bitar su tun kafin wani ya zo ya faɗa masa kana da laifin kaza kana da laifin kaza tun kafin a zo yau mutum da sara'ir amma lahu min quwwatin wala nasir ranar da za a zo a bayyana a tona to gwara kai da kanka kai hisabi ma kanka ka karanta abubuwan da kake kurakurai da manya-manyan laifukan da kake karantawa kai hisabi ma kanka da daddare alal akalli kafin ka kwanta ya zamanto kafin ka kwanta bacci ka yi wani wato ka yi duti a kan kanka da kanka ka saka safaha na fejin rayuwanka a gabanka ka karanta abinda ka gaba daidai ba ka koma ga Allah ka tuba a lahzat lokacin da zaka kwanta bacci kuskure ne ka kwanta bacci tare da dukkanin rafkanuwa wallahi ba karamin kuskure bane wata rana zaka tashi ka wayi gari kawai ka ga kanka a lahira daga bacci kawai ka shuɗe mutane nawa suka rasu daga bacci suna da yawa bacci kawai ɗazuwaye yake faɗa min ne suwaye suka zo gida na ɗazu imamu ne suka zo gida na ɗazu liman malam ibrahim yake ce mun wani malaminsu takwarana ne ko takwarana ne ko sunansa junai ko sunan shi yawwa a can garin taraba malaminsu yana zaune ya ce yana tari yana zaune fa lafiya kalau tari sai ya kira wani yake ce ni fa ina jin tarin nan in ya fito da numfashi ne yake fitowa yana tafiya da numfashi na take ya mutu a gurin take ya mutu a gurin malam nasiru shi ma ya kawo ya ce ai wani ma sun san shi yana tafiya a mota kawai ya faka sai ya kifa a jikin sitiyari shikenan ya mutu waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid wallahi mu ji tsoron Allah ni ma mahaifiya na daga bacci ta rasu daga bacci saboda ta yi lalurar rashin lafiya wanda ba ta iya bacci ta kai sati ba ta bacci aka je aka ga likita likita ya bada wasu 'yan ƙananan ƙwayoyi ya ce ta sha insha Allah za ta samu bacci ta sha ƙwayoyi da ta sha ko sai bacci muna ta murna muna ce alhamdulillah lafiya ya samu lafiya ya samu gashi bacci ya samu shi kenan daga wannan baccin dama Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ko mauta ne qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye ma Allah Allah ubangiji sai ya kiyaye mana yau ba tambaya za mu ci gaba da kwana tambaya ai ni ban san tambayoyin ba ba ai verify din su ba ba a tantance su ba hmm to bismillah a karanta
mai ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullah tambaya na ita ce mutum ne ya yi fitsari lokacin da ya zo mai da wando kuma sai ji kaman wani abu ya zuba idan ya yi ya faruwa kaɗan a ciki ya yi ya yi ai shaidan ne shaidan ne yake sa wasu wasi min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shi yake sa maka waswasi in ka yi fitsari da ka sa wando sai ka ji kamar wani abu ya diga shikenan in kana so ka gwale shi ka yayyafa ruwa in ya dame ka kana ji kawai ka share shi ka rabu da shi iskanci yake so ya maka yana son ya raba ka da Allah ne yana so ya yi ta sa ka kai ta dile kai ta dile ka rasa sallan a kan lokaci ka gane ko ka rasa a jami'i ko ka rasa da liman ko ka je ka yi sallan sai ka jin sallan bai karbu ba sabila da wannan abun saboda haka in ka ji wannan yanayin kawai ka rabu da shedan ka ginu akan yaqinin zuciyanka ka gane ko haka idan kai kai kana sallah kawai sai shedan ya zo yana ce maka ai kai tusa kai tusa ai manzon Allah yake shedan zai maka haka me yasa Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa makiyinku ne manzon Allah yake dayan ku yana cikin sallah sai sai shedan ya ce masa kaman ya ji yayi tusa shikenan sai ya kama kokonto annabi ya ce ka rabu da shi ka ci gaba da sallah sai dai in ka ji kayi tusan yaqinan amma in ka ji kana kokonto to shedan ne yazo yana kawo maka waswasi ka rabu da wannan waswasin an gane ba?
Wani yana tambaya kan hukuncin bawa wanda ba musulmi ba sadaka sannan kuma idan ya yi wa musulmi addu'a yaya matsayin addu'an take.
Ba wanda ba musulmi ba sadaka ba laifi ba ne. Shi sadaka ana bayarwa wa duk mabukaci ne. Mabukaci kuma a kowane hali yake ko dabba ne kaga yana bukata ka taimake shi. Allah Ubangiji bai saka wata aljanna ba saboda kare, karuwa, saboda kare, ta ga yana lallabin ƙasa mai taɓo sai ta gane yana cikin kishirwa ne ta shiga cikin rijiya ta ciro muqaha menene sunan shi ne kwasko irin takalmin nan ta tsindima ta ɗibo ruwa ta bashi ya sha Allah ya ce an gafarta mata saboda ta shayar da kare eh ai shi taimako duk wanda kaga yana buƙatar taimako ka taimake shi kawai wanda kaga yana buƙatar taimako ka taimake shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar kuma shine abin da muka gani daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake yawan karantawa na kyautan da annabi ya yi ma wani kyautan da ya ruɗa shi kyautan tumaki ɗari uku musulmi ne ai ba musulmi bane lokacin zuwa yayi zai shige ya ga tumaki masu kyau a ɗan wani kwari ya ce inna sahiba hadha lazi hazzin azim ko lazu hazzin azim mai wannan kai ya ji daɗin sa ne wannan ta ba fararen tumakin ashe annabi yana jin sa annabi yace a yasurruka an takuna laka yanzu in naka ne zaka ji daɗi yace zan ji daɗi mana annabi yace je kana baka yana kokarin ya tafi da su annabi yace ku kira shi saboda annabi ya ga yana murna annabi yana son ya ga mutum na murna annabi ya kira shi yace zo zo zo ga wasu ma a ƙara masa sai ya ga sahabbai suna taya shi yana korawa a kila a cikin sahabban akwai wanda bai da ko kwaya ɗaya amma su suke taya shi yana korawa in zai tafi aka sake kiransa aka kara masa ya ce kar ya zama wasa kuke min ce wallahi ba wasa bane an baka da ya koma gurin mutanen sa zai ce ya kauni aslimu ya ku mutane ku zo ku musulunta kun ji inni ji'tu min indi khairin nasi fa inni wajadtu muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra na fito daga gurin wanda ya fi kowa kyauta domin annabi muhammadu yana ba da kyauta wanda ba ya tsoron talauci to kaga ai lokacin ba musulmi bane saboda haka shi kyautatawa ya yi umumi a kan kowa sai dai idan sadaka ne to Allah Ubangiji ya bayar da matakai na sadaka wannan ayan kar ya zama ban karanta shi daidai ba wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ko wal aqrabina wal yatama wal masakin haka ne na'am wabni sabil biyar kenan Allah Ubangiji yace da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za ku ciyar Allah sai ce ma anfaqtum min khairin falil walidaini iyaye in ka fitar da abu na alheri farko iyaye wal aqrabin makusanta wal yatama marayu wal masakin miskinai wa ibn sabil wanda yake kan hanya yana tafiya buzurin sai kare ya shiga cikin damuwa wasa'ilin wanda ya zo ya roka ko roƙonka mutum ya zo ya yi kar kawai ka ce ku mutane kun mai da roƙo sana'an ku kai ba a haka in da ka ba wa mutum ba wa mutum in ba za ka ba shi ba kawai ce masa ya haƙuri ƙaulun ma'aruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha abu ko ka ce ka ga mutane rigansu da kyau hulansu da kyau sun zo suna roƙo baka san a wani hali yake ba kawai in kana da iko ka ɗauka ka bashi in kuma baka da abin da za ka bashi to kar ka ɗibi zunubi ma kanka ka zage shi kuma in ka san in ka ba wa mutum abu bayan ya tafi za ka zage shi to gwara kar ka bashi shi dukka wannan yana cikin adab na mu'amala wanda addinin musulunci ya koya mana kuma da yawa mun rasa irin waɗannan ɗabi'un a yanzu da yawa da yawa mun rasa irin waɗannan ɗabi'un kuma ya kamata mu zamanto masu irin waɗannan ɗabi'u sai dai kuma roƙon kar mutum ya mayar da kanshi maroƙi ya zubar da mutuncinsa ya zubar da kimansa kana da abin da zaka ci ka je kana roƙo dan yanzu roƙo ma sana'a ne ko ba haka ba sana'a ne aka ga mutum ya bi nan ya bi nan ya bi nan ya yi ta maka message yana ce maka dan manzan Allah abar irin wannan abu ni kar wanda sake mun message yana ce mun yayi ta mun majiya yana hada ni da atifiyat kawai in ina da abu zan bayar zan bayar amma kana hada mutum da atifiyat kamar yadda roko sana'anka wannan babu kyau babu kyau manzan Allah ya ce ran kiyama masu roko da su zo fiskansa a zagonye maroka ka nemi sana'a me wani mawaki yake ce wallahi wallahi marrataini la hafru bi'rin bi ibrataini wa wa menene wa kansu ardil hijabi turran fi yawmi rihin bi rishataini ko ala wuqufi ala laqini yadi'u menene ma'u aini wani wani yake fada yake cewa wallahi na rantsi da Allah sau biyu in tona rijiya da allura guda biyu in je wa naz'u tsaudaini shamin khaini in je manya-manyan duwatsu a ce in shiro su daga tushiyansu wa kansa ardil hijazi qurrat in je a ce in share ƙasar makka gaba ɗaya da tsintsiya ya fi mun mutunci akan na je na tsaya a kofan gidan wani ina jiran ya bani wanda dan zubar da mutuncin fiska na a gurinsa saboda haka mai mutunci kai ya mayar da roƙo sana'anta su kuma masu bayarwa kar su na zagin wanda suka ba su in zaka ba mutum ka bashi in ba zaka bashi ba kawai shikenan
addu'an sa yayi wa musulmi addu'a.
Addu'a?
Shi wanda ba musulmi bai yi wa musulmi addu'a.
Wanda ba musulmi bai Allah Allah zai ji addu'a. Allah zai ji addu'a. Ai shi kyautata wa ko bai maka addu'a ba ma Allah zai saka. Ballantana ma idan ya maka addu'a. Ka gane? Kuma ko kai idan wanda ba musulmin ba ya maka kyauta ka ce Allah ya saka da alheri. Ka faɗa masa. Ila alherin da Allah zai saka masa da shi sai Allah ya shirye shi. sai dai kawai idan mutum ya mutu ne to idan ka zo sai ka ce Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri shikenan ka gane ko mutum ya mutu ba a cewa Allah ya ji kansa in dai ba musulmi ba ne sai dai a ce Allah ya ba da haƙuri Allah ya ba da haƙuri shikenan amma kuma ba za ka ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba shikenan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu dada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya saka mu cikin cetonsa ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi ba mu gan shi ba Allah ka nuna mana shi ranar gobe kiyama Allah ka nuna mana shi tun anan duniya Allah ka nuna mana shi ranar da za mu mutu ranar alkiyama ka samu cikin cetonsa ka samu cikin wanda da su yi masa rakiya Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah ya ji kansu Allah ya sada su da manzon Allah ya Allah ubangiji ka sa rayuwarmu ya zamo mai sauki Allah ka sakar mu wahala akan duniya Allah ka sakar mu wahala akan duniya Allah ka sauƙaƙe mana duk wani abu mai wahala ya musahhilu sahhil lana ya Allah ya muyassiru yassir lana ya Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولم شك ساهده شاء الله يكيا من شيء الله يكارا مسلافيا الله يكاري من شيء الله وبنجد يكارا مستوري ينونا مصابن لكي سوشكين المجران سدى آيانسا البركة من زان الله صلى الله عليه وسلم نيجيريا الله يبام لافيا دا زمن لافيا kasashen da suke fama da rashin tsaro zamfara kaduna sokoto maiduguri katsina da sauran jihohin da suke fama da rashin tsaro Allah Allah muna tawassuli da manzon Allah muna tawassuli da alqur'ani Allah ka saunar da su lafiya wanda suke da hannu cikin tabarbarewan harkan tsaro Allah ubangiji ka mana maganin su Allah ka san su ba mu san su ba Allah ka yi maganin su Allah ubangiji yanda suke salwantar da rayuka suke jefa al'umma cikin hadari Allah ubangiji ka salwantar da su Allah ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ka sauƙaƙa rayuwa tsadar rayuwa Allah ka sauƙaƙa Allah ka sauƙaƙa mana tsadar rayuwa Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu masu jin kanmu albarkan manzon Allah jihar mu jihar Bauchi Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara buɗa mana hanyoyin alkhairi Allah ya yi albarka ma ɗan kasuwan mu Allah ya yi albarka ma shugabannin mu Allah ya yi albarka ma sarakunan mu Allah ya yi albarka wa malaman mu Allah ya yi albarka ma kowa cikin abin da yake yi albarkan manzon Allah fatiha da salatu الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين